بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما قال له موسى هل اتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا قال إنك لن تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على من تحب به الكبرى قال سنجدني إن شاء الله صابرا ولا أحصي لك أمرا قال فإن ابتدأتني فلا تسألني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها قال أطرقتها لتغرق أهلها فقد جئت شيئا إمرا قال ألم قل إنك لن تستطيع معي صبرا قال لا تعذبني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتله قال أقتلت نفسا ساكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد أولا ذلك الخميس سيكون شهره شهر رمضان إجراءه يجوز أن الشهر ويجب معنى الجمعة ويوم الجمعة صلاة اليوم الشهر اليوم الشهر suna cewa annabi wasu kuma suna cewa zalimin bawa ne kuma da shi ganin mala'ika ne to abin da ya zama mutum zargi ya shi shi ya kusa shi ne abin da ya zama da wani bawa kuma shi bayan wani da ya zama Allah ya kare wani da ya wani wani mai daraja sosai na alaƙar zargi a bani da shi domin wani daraja da kuma lawar da su bayan su kamar da yau su ce wa dubai wata rana da yin musa alaihissalam ya yi wa'azi ya yi rufa ya yi da wa'azin masu asali ya bayyana da lamura sosai masu kayatarwa aka ce wani daga cikin mara da ya shi cewa yanzu ba a ce ba ku tsari ina ko ne ya shi ko kuma wane ne ya fi a ce ba ku tsari ana kisa ya zo cikin tsari wani musa a yi yanayi ba ne ta ke shawo shi a fesa da yana wani da ya nuna kamar ba a wurin da ya zarce shi wannan amsa ba da zo wa tarista ne kamar ba Allah ya kwafi da ke mana masu kurinsa ta cewa a'a za a iya samun wani bawa da shi bayansa da su da wani filin da shi a kan yau sama da wasu annabin sa da yake kauna da yake so baya shi to shi za a alawar da zai yi da tsirai je ka shirya tafiya karbi wani ake kiransa da kuma wani fa'ayi ma'akar ke kula da ko manyan ko kula da ba wata karamin ko da aka sani game da wannan wuri da ke kiran sarauta wanda ba a yi amma dai suna sarauta wanda ba a yi to da mun san da musa ya tsaya da na kan wasu a wannan lokaci kuma akwai tekun baharo na tsar abinan kada yake tana kagar tekun baharo mediterranean abinan sea ko kuma tekun baharo kunzu tekun mariya wani kasar palestine ko kuma kusa da ƙarshen tekun domin tekun mali ya ɗauko daga teku bayan ya fara daga tekun indiya tekun indiya wannan tekun ya yi shahara da sunan tekun indiya larabawa suna kiransa tekun larabawa masassan aka da wannan teku na abin da ake da kai kudi ne inda ya ci to saboda haka tekun mariya ya faro daga nan ya faro yana iya ta bangaren indiyan daga nan kuma ya fara ya yi abin da ya arewa da ya yi wakashe ya tarar da wani tekun ba a yankin sinai masar sai ya yi kowa biyu reshe reshe yana kusa reshen suez a lokacin kuma duk malaka sun kokari sun tona sun yi wani Bila sekolahnya harus ada dikurangi Mungkin dalam satu istri Dan dunia terjadi berdoa Laki-laki Yesus Kalau kita asyik sama-sama Kashe ne kuma ya yi ɓangare falasɗe saboda haka uba da kuma ya zara da haka ɗaya gaban da ya yamma ana kiransa gaban turi a yanzu kusan an haɗa da ke yin da bayaniya wato baruru jirage sun taso da turai suna iya cewa sun ɗauki ko daga dubu miliya da su turai da wannan kuma ne sannan dai rashin akami ke da shi kuma ya sarrafa wasu ne shi ne wannan ya ji ya yi ƙarshe a wani ɓangare na sassaɓo da kuma wani ɓangare na wasu ne wani ya yi kira ƙarfiga kai wani kamar ba a yi nan da ganin da da kuma da ya yi shi biyu kai na wasu ne a rayu amma dai wani ya ce kan kan baya mun san abubuwan da duka wannan bangare yana falasinin da wani lokaci akwai da ake kira abin nan mataccen teku teku ne ganin zuwa ko tsawonka kuma wannan teku a duniya wannan bangaren sa ya fi zama karena memberi dunia jadi murni di dunia orang engkau adalah gradasi maka cinti ala kata satu cinti sabote kumbai cinti kumbai adalah yang baik sabote karena misi misi kita kecil mana cikgu kan kerana misi jadi cikgu pun Odolan, satulan, yana da gishiri da yawa tsananin gishirinsa ya dinga gishirin da ke cikin tsawon tekuna da ake yi su shi ne saboda haka ba a wata halitta za ta yi a rayuwa kuma ko mutane ba za su yi rayuwa ko da su tana kogi da kogin da ake kira kogin jordan kogin kogi da kogi ne da ya kasashen siriya da laban da kuma falastin da abin da ake isra'ila kuma jordan da yana zuwa shi kadai da wannan kogin ne kawai ke zuwa cikin cikin wannan teku da yana da wahala ka kira wannan wuri amma sai kuma har teku biyu kana da wahala saboda haka dai hankali zai fi dama wa kila a inda tekun maliya ya rasu sabi reshen swiss kuma reshen akaba a nan wani abubuwa ko wannan fish indonesia mai mawaba da lulu ana wani dukkan iya cewa da kusa da kasan mafi mawaba da ya mafi mawaba da wani bawa da kusurin bayan wanda zai karanta da kai wani zai koya da wani na zane zuwa maka magana an gaya ma wannan bayan shi wani a wula a masu goma da nisa malamai na tara sai ya gaya ma wannan yin sa da malamai wannan dai shi ne karatun namu a kan wani kisa da ya yi nuna wani kisa da aka gara bayan kakar da har zuwa ƙarshen kusa ƙarshen wannan sura daga nan ba da shi kisar kisar rukunai har zuwa ƙarshen sura ta a wani kisa da ci gaba an gabda ƙarshen sura daga nan a shiga sai da sabon kisa da sarki zulkarnai ko sarki alexander wa alexandria wanda ba su kirarsa wanda ya wanda kusan duniya ko bangare da yawa duniya a kusan kawarsa bangaren to Allah ya ba mu da bai da shi da wani a cikin da ya na da da mu da wani da ko Allah mu قال موسى وقال موسى بسم الله الرحمن الرحيم قال له موسى واتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا نعم wato lokacin da annabi Musa ya tafi can wajen Baharai shi da yaro sai masa hidima annabi Yusuf Yusuf bin Nun sai ku zo abinci daga cikin abinci da suka yi zuri ko yi wanda suka daga ko suka saura amma lokacin da suka zo wannan wuri majmu'ul Baharai suka ɗan huta suka ɗan yi bacci ma zai wani fan dutse a wannan bakin teku ko majmuwar bayan ne sai wannan kifi Allah ya masa da rasu da yake an shona da gare shi kada wani ya ko ya kifi da mutu ko zoyi wanda aka ce bangare da su mai rayu eh suna da iko ya yi Allah ya a wurin Allah ya samar da wata halitta ba ba su da ba da kake tsammanin ko bangare na Najeriya in ba da wala ya tsara samun da su da sun yi barci shi Yusha ya fara haka lokacin da tikikin nan ya ga ya tashi ya mutu ya yi ya bi wa ba ya da ne musa ko da ce ma ko ma da huta wa ta da musa ba da so ba da musu kara da ya bayan sun tafiya mai nisa an ce sun yi tafiya ne ne kwana daga ya waya ne musa yake cewa a ƙarar su atina da da ya ƙarar su madina dan sabari na haɗa su to yi shauka mana abincin mu domin mashawara su ce wani tafiya da shi kwara tara sai yi ko sun ce wata cewa ai na mata ne ma ga إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنساني إلا الشيطان أن أقرأ واتخذ سبيله بالبحر عتبا to ba ne ba a kan zane a wuce kuma ya kun ji bayani
so da ban ga ku na man mu shi ne ne wanda da ni ai na ga ya ba ba ni na ba ka sai ga kidin na kawai ya ya ko ya ya ya ya ina ana ana ya tashi ga maka kuma da tashi sai na yanzu dai ba kidi sai na ga da ba da sa na gudu da nake da shi dan ne ko dai ai na ma shi mun ba yake inda wannan abu ya faru na za mu tare da wannan malamin nawa da Allah ya shi ji ne ga saboda ka su sake dawowa sun dawo da wani kan dutse sun sanar da shi annabi dukuru ko annabi kwallo ko wannan bawa Allah ya kai gidansa abin nan dukuru ko kwallo wasu sun ce sunansa abin nan baliya baliya bin malika kuma tafsirin sun baliya wanda da dai na cewa sunansa baliya kirkur kamar wani lafazi ne nasu yanzu sun zo sun tarar da mai musa ya masa sallama kuma ya amsa sallama wasu malaman tafsirin suka ce lokacin da ya masa sallama sai ya ce to kuma kana cewa aminci kana min fara aminci ina aminci irin wannan yayi wane ne ma ne kai sai ce masa ne ne to Musa annabi nan jagora na musulmi isra'ilawa ke roba da ke hausa da wasu da shi ne nan karatu na farko ayar farko na wannan karatu nan Allah ya ce kala da Musa ta yuga ala an tu allimani wa tu allimani mimma lil darusha قال له موسى سأل موسى يشي هل أتبعك وبيك وبعد داما بيك أمتين طالبينك أمتين أماجرينك على أن تعلمني domin ka koya min ai ala an tuwallima da yashta domin ka koya min wani wata shari'a wata fa'ida مما أوجبت من الرشد نلقى أبن كريما كثرت وجدي وصنع لك نلقى كيلي نلقى بايوتي أنا كانت رشد لنا بضم الرايات ليه رايات لنا موما رشد مسؤول الشيء تقول الشيء رشد وقل بفتح ما هو أول كلام أنا أشير ورشد قال له موسى اتبعك على ان تعلمني مما علمت رشدا او ذكرا ما لا يجري شيء شيء او كرمه يجري سأله ذلك النبي موسى يا تنبي النبي خضر والنعم لأن الزيادة في العلم مطلوبة سودا نعم فيها كل ما يؤتي الأجر babu wani da zai ce yau shi ya fi karfin da nemi ilimi ko ba ya son karuwa da ilimi babu ma dai da za a yi cewa ba na son karuwa da ilimi ba a cikin hankali wani ya taba a ransu ta mene ne tudu ka gaya wa da musa bayan ya ga masa bukatarsa قال إنك لن تستطيع معي صبرا ana da yake inda ka zan sassafi a ma'a bisa ba na gani kai ba zai taɓa yi ba ka yi haƙuri da ni iya iya haƙuri zama da ni na ganin ka ba za ka yi haƙuri zama da ni sai ya ciyar da ni وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا
na kuma ba wani abu mamaki ba ne kai in ka kasa haƙuri da ni ko ka kasa jurewa zama da ni ba wani abin mamaki ba ne dalilin za ka ga wasu abubuwa da ba sani ba za su ba kai kasa ko kai ba tasiri ta kaka za a ce za ka iya yin haƙuri amma alama da mutum ya yi kokura kan abin da ilmin da bai kai gare shi ba wani abu ne za a shi ban ba kai da iya abin da ka sani ya saba abin da baya to da ni saboda haka da wahala idan shi gari na wata ne nan ka kasa yi ba za ki ba za ka yi rabu tun da hadisi sabu hadisi bai gabata wanda an karanta muku shi karatun je ke nan wato hadisin mawudu bayan kawai da wani kisa ayat tiba hari ayat yang mutaku ilmi ala ilmin min Allah allamani la ta'lamu wa ala ilmin min Allah allamaka Allah la ta'lamu wannan bayan ya zo sai hadisi Buhari kai ba za ka yi hakuri wallahi da wasu saboda ni akwai wani ilmin da Allah ba zai ya sanar da ni kisa saboda haka ita kawai abu na ilimin za a kasa ba ka yi gura kamar da ta kai ma ko ilimin da Allah ya yi banza da jiri masu nan saboda haka ba wani abu mamaki ba ne in ka kasa yin da kuma yi mana ya ce wa kawai kufran masdar wani lafazin kufran din nan masdari abin ma na lamtubit ai lam tubar ba gaya maka ta kaka za ta yi kan abin da ka gani wanda ba a bayyana maka hakikanin sa ba ta dukkan bangarorin sa wani ka iya bayyana za ka cewa ko kamar ba ka rani kuma da ka maka bayani za ka iya bayyana amma ka da maka bayani za ka hanyar rawar ba za ka sai ka yi tambaya za ka yi ni kuma yanzu abin da nake so da kai shine duk abin da nake yi kaga aiki ya samu maka kuma da zai kusa manzo Allah kaga da wahala wani ke shi shi ya zaba ya dace ka da kuma kuma ya zaba na'am ta'ala قال سأجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا
To, annabi Musa sun da dama ya zo ne a matsayin ɗalibi mai karatu, mai neman ilimi. Kuma tun tashi farko an gwada masa cewa alamar sakin nan ba zai yi hakuri ba. Ya kama bakin sa ya ga wani abin da zai gani ya ci. To, yanzu dai ya koma da Ubangiji sai da kankan da shi ga Ubangiji ya da ya fi shi. Ƙara sai ya ce, ya ce wa su ستجدني إن شاء الله أبدا ذاك سامعني سابقا أي نقري فلما نسيب إن شاء الله قبل لك يرجو أبدا ولا آسي لك أمرا ولسا أبقل أمري وقول أمير لك أي ذاك سامعني سابقا وغير عاصي za ka same ni mai hakuri kuma wanda ba zai saba a wani lamari insha Allah na ba da Allah da yake ne a kan rayuwa la asila ka amma kai da wani ne yi ba zan saba wani al'amari ko wani mutum da zaka bi ba mala ya ce wa qayyada bil mashi'a wannan magana ta sanar cewa za ta zai same shi mai hakuri wanda ba zai saba wa filin ba duk da tashi farko tashi farko mutum ya ce ba zai yi nakuri ba amma kuma zai ce in sha Allah in Allah zai nakuri a karfa zai yi me yasa ya na wulan ne kun ala sakatin min nafsi saboda bai gama amincewa kansa ba in ya ga wani abu na da kuka yi kasa yi kasa yanzu kuka ce kada kuma da annabi na da saboda haka nan ga an saba wani abu dole ya magana ce ya kuma haka saboda shi kuma malamin sai ce na baka da yake gobe dole ya ci su farko ya kaga nan ne masu na sa masala da kan da yi yawo lam yakun ala fitratin min nafsihi wato bayan zan yana da cikakken amincin cewa in ya ga wani abu ne ya saba wa shari'a ya saba wa ra'ayin al'amari zai ya kare kafin sai ba wai ya shi ya sa ya ce to Allah ya dade ina dai ba Allah ne ke nufi zama zo da ce ma kullu ba ka da za ka ga ma kalli man zama wa hadhihi alatul anbiya wannan ita ce al'adar annabawa da neman da Allah shi komai kuma kullum suna ganin cewa su kansu su ne sai in Allah ya taimake su saboda haka suke bayyana jingina komai zuwa ga ganin daman Allah mashiyar Allah ba wani sarki walauliya wani ce al'adar masoya Allah ba wani sarki wani ce Allah waliyar Allah Allah ya tafi da yin musu ba za su kuda kawunan su ba ƙarfata ainihi daidai da duka wani kullum suna gani suna ga kashin ubangiji ne suna ga kashin da sabbin ubangiji sai da Allah ya zo da yi da su shi ya sa komai na za su ci insha Allah wa qawlu zalika wa tadbinuhu bima yaqal shari'atan wa qad taqaddama bayan zalika wa lam yaqul yawm mu'abiduna ala shari'a abin da ya faɗa din nan da kuma gabatar da mashi'a Allah wannan ita ce shari'a ita ce shari'a ta annabawa kada ka ce komai haka zai ba ko zai yi kaza ba tare da gashi sai ba in Allah ya so sai in Allah ya ga dama sai in Allah ya yi wannan ita ce shari'a su ko annabawa da mabiyansu da rigirgi masu Allah masoya Allah waliyan Allah kullum aikinsu shine wato takaituwa da abin da ajiyar sabbi kullum sai shari'a su ba da zara ta me kadar yake ci قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى na'am حتى أخرج لك منه ذكرا
to kuma ce masa kaga tun tashi farko na ce alamar ka tuna yanzu na kaba ka yanzu amma dai ka ce in Allah da zaka ji to ga shi fa in da ba fa in da ba ta liku fa in da ba ta ni idan haka bi ne da ku a matsayin mai koyon karatu koyi na to ga shi فلا تسألني عن شيء tambayeni wani abu sai in ni ne da kaina na baka da baka tambaye ni ko kuma yanzu bayan na gama abin ce to ga dalilin da yasa ne kaza ga dalilin da yasa ne kaza amma kai yanzu ne wani abu sannan ka ce to aka rafa da dole aka yi ba ba ka zama da dama abin da ta وفي قراءة بفتح الله وتشديد النون أو قراءة كما يشاء الله كذلك لما يكرر هذا فلا تسألني ولا تسألني تكلي لو إلي kada ka tambaye ni a shi in wani abu tunkiru minni ka ga ka ga shi ban bar kai daga gare ni na yi wani abu da gani ban bar kai haka wani ke tsawon ba daidai ba kada ku so da ne babu aishin giru minni fi fi amalika ko fi ilmika da kai a wurinka ya sanin ka abin ya saba wa sani da gaba da ke fi amalika ko fi ilmika saboda ka wasu kai hakuri kada ka ce min ko a wanka sai in yi da shi ne ko in ni na gama duk abin da zan yi yanzu ce maka to ga dalilai ga bayanai ga dalilai zan yi raka da zuri ma ba kai ba kai ka kai ka zuwa ka tambaye ni hatta ko da raka min gobe ba sai in ni ne na bayyana da bayani game da al'amari da yake ana kuro laka billahi sai in ni ne na ambata maka shi tare da dalilin da yasa na yi shi ba ku ji sharadin ba? ba kada da mu zakira na yi maza ce na ji karfafar da na in Allah ya kwazo da bai kwarin yi ba a nai maza ka kawai na sharadi bi ayatan bi adabin muta'allimi ma domin kare ka'idar nan ta zama malami da ɗalibi tunda yanzu ga malamin sa ne a gabansa ba malamin sa yake ga sharadi nan kuma na sai wannan karatu to na karɓa karɓa na sha Allah zai yi abu da yau. To, me ya faru?
فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة غرقها قال أغرقتها لتبرر أهلها لقد جئت شيئا إمرا To, sun da shi babba wai bai bai bai bai da yi ba. Ana ta kuma ta da yi musa da ko da nan. Eh, wannan ga ya ga an fara kai da ya ko ya ko da ya ya To ba sun ga wannan sai suka fara takawa bakin teku. Malaman tafsiri sun ce sun zo za su shiga jirgi da har sun shiga ba zo su ba su yi ba ba su suka ce ina mutane ne a gare da shi mu ba ba wata kila ba yi ba ba ya kamata su yi an ce mai jirgin ya ya gane shi da a matsayin wani mutum ya ba ba su yi ya koyi shi an da ke ba kuma ma ni ba da na ga mutane ke ba ma kaga ya mutu ce to yanzu ga annabi Musa ga annabi Khidir ga annabi Yusuf annabi Yusuf dai shi wannan dama shi yaro ne yana mai hidima a cikin kusa ne ba ya cikin harkar koyo ba da shi ake ana cikin tafiya ana cikin tafiya aka kai tsakiyar jeku kawai sai kai an da shi da tafi daga yare ka san da ya tsara ne kaga kan kan kasa da jeku ana ko da ba san lokacin da ya yi ya ga mutum da ya mutu wala cikin yanzu tsakiyar jeku ko da ne su ke zama daga yin kawo ko an kuma yana kana da mata da kai ko da ne su ma da ta baka musu ya da bibi ta wani bangare sai aka jaɓe ko zai gaskiyar wile abu ne abu ne zama bar a yi kuma hawa jirgi ne ba nasu ba ne kuma ma an ɗauke su kyauta an mutunta su da fasinjoji suna yi ba su samu su jirai ana gani ko ta fage ne ko ya magana da su je su mutu ba shi mai jirgi ya mutu da su ne ko ko da za su rai karbawa an shiga jirgi an je tafiyar da ko an da ɗaya daga cikin wayannan mutane uku ya da diga da ya shiga saran jirgi ya hudu jirgi kaga kaga abun ma ya ba Allah ya ce ban sadaka yamshiyani ala sahihil bahri bayan annabi ya ba annabi musu ya ne musa ya karɓa ya ce insha Allah zai lura da wannan karfi ba zai karya ba ka sun ci wata biya ana magana su biyu amma ne suna tare da mai yaron gida annabi musa su uku ne illa dai shi wannan yaron gida ba a cikin karɓar su ba ne ake da shi da yawa bai yi da zai yi ma kawai shi ke nan sai suka fa'a tafiya da jiyari suka juya suna tafiya a tsarin bari baki ke hatta ila da ke ba su yi sadi har dai kai da su yi cikin jirgi Allah ke mara da ma jirgin da ya zo ya same su ko sun suka same shi kuma ya dace da gaske da su bi suka shiga shi ke nan tare da sai sai ruwan jirgi annabi da sai ya wuce ayya tad'a lawhan aw lawhayn ka ta ko da ake hadawa alalan ka ta ko da ake hadawa a yi ya ballan da ya waye ballan min ya da bare kuma ta inda waye ka ga duk zai kira ya ne da ya babban al'amari da su ga ta kai bifasin da wani gida ko da ke gida ko wani abu wanda yake zai masa irin wannan ne fas gatari ta yi gatari ne irin na mana wanda sani ko kuma wani mai kama da wannan kuma bai haka in ba sai na mara da wasiri sai da aka je shan iya da ke wuri da ya ala da musa عليه ولا تجد ماذا أخرجتها لتغرق أهلها أو تجلى أبنا لتغرق أهلها يقول هذا كلام لبسكنا سوى الشيء كذا كذا على كذا كذا ليه ولا أيه وفي قراءة بفتح التاتانية لتغرق أهلها ولتغرق هلكت أهلها mutane da shi jirgin kore ta bari a harba ko sauran mutane da su na aika ruwan akwai gawoyi ne su mata mata wani gawoyi ne mutawa ina wata tanzania wara wata ali da ta bara a anai musa yanzu ta zo da jirgi domin mutane da ke ci jirgi na su halaka ko domin halaka da mutane da suke ci jirgi da ƙarfi ta ce ta fi wannan aiki na kowa aiki ne a ko da wani aiki ko wani da ya dace a ba daidai ba ne ka ce za ka yi na kawai to anai musa ya ce dutse ne mala yake ruya annal ma'a lam yadkhulha Allah ya kare shi ruwa bai shigo bai shiga ba ta wannan kowa da annabi da ya ruwa amma dai yanzu annabi Musa ko dai abin da ya ga wa annabi kuma kada ku ce ai wannan yana da wahala a ce ya ga masa cikin cikin nutsuwa malam bai da kawo da shi ko ya aka fada zai masa kuma wani abu ne ne da mai ta hankali su wani abu ne ne ka mai da da zama da kare zuwa wajen da na masa ba musamman ma dai da wanda ya san da Musa riya sa dole ne karfi kuma wanda ba ya sauke kan harkar gaskiya duk da Allah ya ce fir'auna annabi Musa ya kace ba ولهما قولا لينا ولهم قولا لينا لنعلمه ونتذكر او نخشى وأين كثير أما هو تكبر لله kuma dama ya ce tun tashi farko ya roƙi Allah ya aike shi tare da wansa Harun annabi Harun annabi Musa ne ya roƙa masa manzanci a halarci kuma Allah ce kan kuke da su daga yanzu an karɓa maka addu'a da kai yanzu Harun yayan na mai da shi manzo kuma annabi kamar da ke san zuwa cikin da saboda shi ya san yanayinsa mutum ne sadauki mai ƙarfi kuma ba dole ba ne maganganun su yi abokin jayyar jayyar amma dai ya ce ya ya samu asali ne ya ya يا هارون هو أفصح مني لسانا na'am فأرسله معي كي يصدقني إني أخاف أن يكذبون
amma ya ya ya fi kusa ya fi har bayani har abin saboda haka a yi shi tare da ni zama zuwa mai karfa abin da yake faɗa, mai ƙara bayani ga mutane da su ƙara fahimta ba ne da zuci ai kun ga lokacin da wani cikin zarfin da ya dawo da karɓar tarwa ya zo kuma ya tarar da jama'ar sun kuma bautar da maraki da sami kira musu ya ce shi ne Allah Musa mu za mu ta yi shi ko ya ji wurin na gana wa yana da sun sinai wani shi ne Allah su annabi Harun ah, mutum ne mai sassauci mai sunisani kawai haka ya kokari ya gaya musu cewa abin da sami ya ya ya amina ya yake kokari na ba su kansa ba da yi ba wannan ba shi ne ubangiji ba kuma su tsoron Allah ci gaba da kasancewa kan addinin da Allah ya musa ya kawo su kan yi kan abin da aka daura wannan kwanaki arba'in da yi ba ba su kula shi ba har ma ba ka biyar kudu ne kamar da Allah ya gaya wa wasu annabi wani lokacin da ya dawo dama kuma Allah ya gaya masa ta ce shi ba an kawo mai da ba ya ce to ku ka sa abin da ya faru ba ga abin da ya faru ga abin da ya faru to ya dawo da kushi saboda haka ba aka da ya ce ya ke yi duro ilai sai kama kan dan uwansa ya yansa yana fuskantar zuwa gare shi wato gashin kansa ba wai kan da mutane ne masu gashi ko ba su suke ba kan yana gashin yana da yawa ko da kai su ko gashin kansa yana da zuwa gare shi eh kuma ka san an matsa ne ka ka da samu wani yauci wani kila ma harun yana iya da da kusan annabi Musa sarauki ne mai gashi wanda ya yi nasa yi ce masa kai hankali ni ba da da su na yi musu bayani a wasu wale ne ƙarshe ma har suka yi duk da suka shi saboda na na wucin kari saboda kan kamar da ni shi layin wanda suka yi da ba mu yi ni ina nan da kai da sani wannan ne na yi musa ya dawo kan halin da ya kamata da wani cikin wasa ya yi tabbata da Allah cewa Allah ya gama da wani cikin wasa da gambe mataki a kan sarari kuma da maraki da abin kaga sai ka tsoron da irin abin da matar da ɗaya musa zai ba wa wani da wahala a ce ba a samu sauki a shi yasa ya ce daga jika shi ɗin lalle ka zo da wani mummuna mutane su ɗauki da mai kyauta kuma sai da aka yi tsakiyar da ya kuka duk daga yanayi da zaka gudu biyu wannan aiki haka aka rasa zama ba aiki wani yau منين يعمل الخدمة يا جماعة؟
قال أنا مقر إنك لن تستطيع معي صبرا
bayan ya gama wa annabi abin nan sirrin bayanai da nuna masa kurin da yi inda yake dace ba sai annabi sirrin ko mutumin kirki bawan Allah sirrin ya ce alam kullu dama sun tashi farko ban ce ba ala maful ban ce ba inna ka lan tasawfi ya ma ya sabab ba za ka taba yin hakuri da dani ba na ma mu faɗa to annabi Musa sun sai zai ga wafi hayya da ne ma ku da ba da yesu قال لا تؤاخذني بما نسيت na'am ولا ترهقني من أمري عسرا
sai ce to Allah ya gaskiya da ya ɗauka amma yana kuka ya ne ƙara na shi ba su ni in ma na ce ya ce don Allah kakar ke kama ne da Allah na manta na manta ne ai da farko an yi tasiri ba kama ne da inda alan da mala mai shanafa da manta da wani alƙawari da ne ba za ka yi gari alaika ana kama da mantuwa da nai na cewa bai kamata maka inkari ba ko wanda tambaye ka ba kan abin da ya yi sannan kuma mana kai hakuri ne ka san sha'anin abubuwa kai hakuri wala tu hinni ay tukallifni min amri kar mu'amala ta da kai ya zama ko ina dai kun ba za ka yi ba kai dai ne wannan dai na ba su gabar kuke insha Allah mun kare kuke yayi eh ألا لا تهدي ألا تكلفني من أمري رسلا أن أشتغل في صحبتي إياك سنوى عن من ذلك هل أمين أقولي أي آميني في كتاب الحق واليسر أي معاملة لني إنا يكون إنما نايما فلا يكون ما لك شاء الله أن أنت يا تو يفهم فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتلا قال أقتلت نفسا زاكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا
to an dai sake fita amma da kan mutum ba da yin rai musa dubi ya mike da abin da yake zuwa ba yanzu jirgi ne bawan Allah mutum jirgi ko annabin Allah mutum jirgi ya wuri jirgi da ya wuri jirgin nan ko gudun baya da yawa sosai ruwa da ruwa amma kuma masu jirgin suna kan yashewa ne jirgin ya kai su gaba da za su fi saboda haka sun sauka sun sauka yanzu suna tafiya su biyu ko su uku amma dai sun ana magana ne da ambato kudade biyu wato annabi musa da shi kuma annabi khidir ko da shi khidir wannan ɗaga suka ci gaba da tafiyar su bayan su sauka daga jirgin ruwa ai ba da wuri ma da sabili bayan da su da dalilin yamshi ya suna tafiya suna cikin tafiya hatta ila lafiya guda suna cikin tafiya sai suka wuce wani yaro yaro karami da rubayar wani da ke kawai yaro lam yablu bihi bai kai mafarki ba suka same shi al'abu ma'a siriyani yana wasa tare da yaran wasu amma shi wannan yaro hasanu wajen ya su yaran kyau kyawun yaro ne ko da yin su zai kyawa shi kira ɗaya kuma sai ga kile so da ya kwatar da yaro ya yi kai to ka za ka yi haƙuri kasa sai a rasa mai ciwon kafa da yawon kafa ga wani na wani abu ne irin halili ba kadala za a wani da ya ci yaro bi an zama na hudu sirke da biyar ya yi kaji da wuka ma ya kan da shi har yi tana a san biye da yi ko kuma murɗe kansa kawai ya yi kawai ne ba shi jikin aw bara bara aka yi wani da ko kuma ɗaukar yaro ya yi ɗauki ta ɗauke shi ya kuji bango da da abin nan da kansa yaro ya mutu kai wal wa ata huna bi ba'in aqdiya annahu wa ta'qiba al-liqa wa jawabu dinna qala lahu musa yana wannan aiki ko dai yanka yaron yayi ko murɗe wuyan yaron yayi har yaron ya ko ɗaukar yaro ya yi ya buga kansa wani bango mai ƙarfi ɗaukar wani dutse yaro ya mutu yana gama wannan dai alaihi wa sallam ya kungare shi ya ce haka ba da a kasarsa nafsan zakiyyata ita shi ne ya yi ila alif da yawa yin nan shadda zakiyya ba da alif ko kuma zakiyatar bi alifin ba da zai a wata kira'a ta masu biyar da kyau an karanta wannan lafazi da zaki a kasar da masu da zaki wata kiriya takiya da ya gaya shadda zaki da karanta a wadanda shadda yanzu za ka kashe rai zakiya ayyuka hira za ka kai rai لم تبلغ حد التكليف تمام الحكايه ولا هو متى وصول وصول يا من بالبلد هو بيتي ما هو ايه هو ده ممكن يجيب ايه كاش تساوي ده ليه اسمه هذا التشكيل قبل الله ما كان يلا يا ودي ايام دوالين ولا تاول اليوم السماء يوم kuma ka san maganganun cikin tashin hankali za a yi ake tsulonar san لقد جئت شيئا نورا حبس مالا حاولت ولا ولا انا سكاي ما كشي يا رب ولا لا وانا اجي اجاي من ساكن ana karanta nukura din nan da sukuni ka a ce nukura da daure ka ka ko kuriya bibamnika nukuran nukuran samukon nukuran ne ma'anar ji da shi a nukuran ka zai ke wani abu nukuran ai ma'ana muka ka aikata wani munkari mummunan al'amari ka yi kisa kai bayan ya gama wa mara hudu ne ma da yake masa قال ألم قل لك إنك لن تستطيع معي صبرا
bayan ya gama sai ma da ya rike shi ya ce ana matsalaka inna ka zan ta sauƙi da mani da sauƙa ashe ban gaya maka ba in tashin ruwan da muka amai ba za ka iya ba za ka iya hakuri da hakuri zama da mutum da ma ina gaya a ran aka samu laka a can abin da ya ce a farko ya ce ala alam akul inna ka zan ta sauƙi da mani da sauƙa nan kuma zai ce ban gaya maka ba sai ya ce ban faɗa ba cewa lalle kai ba za ka yi hakuri tare da ni ba. To, me annabi ba za su yanzu?
قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني فلوت من لدني عذرا lokaci ya yi lokacin akai musa dai ba da yi kusa da kai sai ko malam gaskiya ya bi ni gaskiya da su zai yi idan na sake tambaya ta kaji ta ne saboda kana da wani kuɗi zai yi da in sa an zo an ce ki ma'adala idan har na ƙara tambaya da wani na ƙara tambaya da bayan abin da ya faru ya أبدا هذه المرة ولا تصلي به أي لا تتركني أنتهي kada ka sake bari kada ka bar mutum ne ci gaba da duka da neman ka domin gaskiya da kyau da ne ma ya kada ku sharafi ko da ke farko a wayo ba ka sake min gargadi na na ce kai hakuri ga ina sake da yawa gaskiya malam dai yanzu kai ya hakuri ni ne ne ba zan iya saboda ka in na sake saba maka in ka koye ni ko ki zama da ni ba ka da wanda ya dan balasta min ladini uzra ka riga ka ci ka so zuri duk ka min abin da ya ba ni ne dai kawai ko ban iya ni saboda ka fara da laifi to zan tsaya a ko alhamdulillah akwai dan tamboyi
wannan tambayan sami shi ne an ce ba ra'ayi wannan ra'ayi shin ya yi alwala da wani gida ba a yi dole ba a yi a duba ko kira sun hanyar shin ya yi alwala ya yi alwala da ya yi zuwa cikin zuciyarsa
to mai tambaya yana tambayar cewa ba a kira sunan Allah a bayan gida saboda sunan Allah ana bukata a karfe shi lokacin da ake bayan gida bai kamata ba. idan bayan gidan shi kansa ma akwai kazanta da yawa to dai zai iya to mai tambaya na cewa a cikin zuciya ta ban girma ba Allah a cikin zuciya ka ai ba musulmi ko a yi alwala zai iya yin addu'a cikin zuciyarsa sai ba mu dai suna cikin zuciya ne ba ko sai ba mu sai tambayar su domin kuma akwai wanda sai ya ne ci lokacin da zai fitar da zakka shi kuma ba a garin yake ba a gari mai nisa sai ya so in zai iya ba shi zakka
to da ma da biyu ita ce mai zakari yake cewa da asali shi ne idan mai zakari da zakka to za a ba mabukatan wannan wuri ne amma kowane shi ya sai zai kirga kuma zai jira fahimci lokacin da wani zai fito da ka a gari saboda ka sai ya bar garinsa da ta ka yi wancan gobe mai da bada na cewa to in wannan gobe ne ya je ya same ni zan yi bashi zakka za ka iya bashi a ko lokacin da aka ce asali a ba da zakka ga talakawa ke da dukiyar da ke da idan aka saba wannan ba da kuma da yi da ya zama to lokaci mutanen wai ko ba a ba ba ba ba sai a je ne su sai a je ne su ba wa wannan sallah